بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to muna gode ma Allah mai kyauta da ƙari ko ya sake hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da marigayi aliyu usman ne ko allah ya ji kansa da rahama ya gafarta masa wanda aka fi sani da masallacin ahalus sunna na kurmin mashi da ke nan nda road a bisa al'ada duk ranar talata muna karatun littafai ne guda hudu ko to amma a yau duba da mun jima ba mi karatu ba sannan kuma da musamman tafiya da ta taso mun wanda ban jima da dawa ba saboda haka nan a maimakon mu fara karatun kila wasu suna nesa ba su ji ba sai zamto za mu sharan fage da wannan ɗan ƙaramin littafi ta fuskan girma a hannunku amma kuma babba ne matuƙa ta fuskan amfani idan kun ga dama kwa iya samu wannan zaman namu tsaraba daga birnin manzo saboda wannan littafar da suke hannunku da hannuna na je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na samo su bayan na haɗu da malamin da ya rubuta littafin malami ne babba wanda duniya ta san da shi kwarai da gaske shine abdul muhsin bin muhammad al-qasim don haka wannan zai zamto matashiyar majalisinmu ne saboda fa'idojin da suke cikin wannan littafin ya sa na zaben muku shi kuma wasu sun yi a karanta a wurinsu na ce a'a kurmin mashi nan dai kurmin mashi Allah na ko ajiya wasu sai da suka ji haushin ya ba wurinsu ba na ce a ai da tsohon zuma ake magani tun da dai kun tuba to Allah ya karɓi tubanku to don haka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba tare da tsawaitawa ba wannan littafi da ke hannunku sunan shi ta'atullahi wa rasuli tsantsar biyayya ga Allah da manzansa idan kun ɗauki sunan littafin na biyu kun raɗa masa sunan hanyar zuwa aljanna ba gargada ta tabbata ya dace da sunansa saboda babu wanda za ku ganshi aljanna bai aiki da taken suna wannan littafi ba duk ko wanda zai aiki da abin da za mu ji kuma yake tafi a ciki to ba za ka je gidan wuta kuma ka ganshi ba saboda tsari da kariya da zai samu daga allah madaukakin sarki na zaɓi mu karanta wannan abu littafi a takaitacce saboda tsananin amfaninsa a rayuwarmu kuma ita ce hanyoyin da magabatanmu tun daga annabawa da manzanni da sauran da suka biyo su da kyautatawa suka bi kuma Allah ya yarda da su la'alla darasi biyu ya ishe mu mu gama littafin la'alla kuma ya kai uku ya danganta ga yanayin da muka cimma bayanai a cikin karatun da haka wannan shine darasinmu na farko kenan ko za mu ɗauki littafin sha Allahu muna gama shi kuma za mu koma kan littattafan da muka saba idan mun gama shi a yau wanda zai wahala hakan ko mu ce mun gama sati mai zuwa to sati ta sama kenan sai mu dawo majalisi gaba ɗaya saboda fa'idodin da ke cikin wannan littafin daidai suke da na littattafan da muke sauran mu an fahimta ko mun ji taken littafi shine a ta'atullahi wa rasulihi sunan malami kuma dr abdul muhsin bin muhammad al-qasim limami ne ko mai kuɗi ba a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin limaman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne karanta littafin sa na farko da muka yi ba don haka mun bada bayanin cikakken rayuwarsa a sauran littafdarsa da muka yi a baya za a iya bincikawa amma daga cikin taimakon da Allah ya ma wannan malami shine bayan zurfin ilimi da yake da shi da alama na tsoron Allah da Allah ya nuna a tattare da shi don musamman ma dai mai limanci a masallaci annan sulasuna aika yi tsammanin karanci nagartacce ne shi tunda Allah ba zai zaɓi ƙazanta ya kawo shi wurin mai tsafta ba an fahimta ko sannan kuma na uku daga cikin darussa a rayuwarsa shine wannan ba Allah Allah ba shi dukiyan da inda a Najeriya ne kila girman kai wani zai ko sallah sai ya ga dama zai amma Allah ba sa dukiya mai tarin yawa kuma gaba ɗaya dukiyan na ya salwantar da ita ga addini karkata kaf dukiyarsa ya mika ma addini ne rayuwarsa ma gaba ɗaya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kusan yake in ka je za ka gan shi ko dai yana karatu ko yana rubutu ko yana tattaunawa da ɗaliban ilimi kun ga rayuwa ta yi riba to Allah ya sa mu karanta daidai mu fahimci daidai ko mu aiki da abin da yake so yadda da shi mala ya fara maganarsa da bismillahir rahmanir rahim wannan yin bismillah ba tare da cewa innal hamdalillahi ba anan yana daga cikin shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai aika da sako zuwa ga wasu sarki ko mutane makamantan wannan shi yasa ne ita ma kamar risala ce ai kun ganta ba ita da tsarin littafi can kammalalle ba to dan malami ya nuna koshin ilimin sa sai ya bude da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake bude sakonnin sa da shi jama'a an fahimta na'am malai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin kuma tsira da aminci su tabbata ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayensa iyalansa kenan wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba ɗayansu mala ce amma ba'adu bayan haka wato abin da ya kamata ku sani inda ya so mai da wannan littafi sai ya yi mujalladi mujalladi sai sun kai kusan goma sha wani abu akwai na biyun littafin da za mu karanta na malam bin baz irin wannan kila a nan kurmin mashi kila a wani wurin amma dai shi man Allah da yana tafi in har mun same shi yalwatacce yadda muke so kun sa ana magana ne akan yi ma Allah da'a da manzansa ko kuma tunda sako ne bai faɗaɗa matashiya da yawa zai rinka bi yana take wa kowane gaba in yi magaban take sai kuma ya kawo bayanai karkashinsa to don haka shi bai sa lamba ba amma ku yana so ku taya ni wurin yin lambar don mu yi karatun tare da kun san kuna biye da ni don haka gabansa ta farko ya yi masa take da sababul khairi fil ard dalili ko hanyar alkhairi a cikin ƙasa hanyar da ake bi a samu alkhairi a cikin ƙasa ma'ana biyayya ga Allah da manzansa yana hanya ce ta samun alkhairi a ban ƙasa an gane ko malai ce aujadallahu thaqalaini Allah ya samar da nauyaya guda biyu ana nufin aljinnu wal ins asakalai na anan su ne aljanu da mutane ana kiransu da nauyaya biyu saboda su suke cika ban ƙasa aljanu da mutane su suka cika doron ƙasa an gane ko to shi ake ce musu sakalai allah ya samar da aljanu da mutane da ibadatihi dan bautansa ga aya ta mata fassara muku wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to allah ya samar da aljanu da mutane dan su bauta masa wa amarahum sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci jinsin aljanu da mutane bimtisali awamirihi bimtisali da su yi riko awamirihi da umarce-umarcensa na cewa a yi Allah ya ce a yi sallah to su riko da sallah hafizu ala salawati ko to don su riko da umarce-umarce da yake bayarwa wa katabar sa'ada to ga asalin gabar wa kataba sa'ada Allah ya wajabta ko ya rubuta rabauta in an ce as-sa'ada ka samu rayuwa mai dadi a duniya ran da ka kwanta damu kuma ka ji lahiran ma ta fi duniyar dadi Allah ka samu na ciki Allah ya rubuta rabauta da jin dadi li ahli ta'atihi ga ma'abuta yi masa biyayya in dai kana ma Allah biyayya ko me ka rasa a duniya kakkai bakin ciki ai ga ma wani hadisi can da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bakin ciki ko me ka rasa a gidan duniya matukar kana da dabi'u guda hudu na farko hibzu kaza tsara amana kana da gaskiyar magana hibzu amanatin ko iffatun fi iffatun fi tu'ma kiyaye abinda kake ce ya zanto halal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka samu wannan karkai bakin ciki ko me ka rasa a duniya to ina ga a ce kuma ka samu da'a gaba dayanta ashe kaga goma da goma sai dan gata kenan mala ya ce wa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala kuma kun ga bautan Allah mai tsarki hiya alhisnu ita ce alhisnu garkuwa stadil mun san garkuwa ko abinda ake kare yaƙi in ana yaƙi aka kawo mutum suka da makami sai ya sa wani karfe mai kaman tire mai kaman ya makariya ya tsare sara ko suka da aka kawo masa to bautan Allah ita ce kariya allazi man dakhalahu irin kariyan da duk wanda ya shiga karkashin wannan kariyan kana min al-aminin ya zama cikin amintattu ba wanda ya cutar da kai duk wanda ya cutar da kai kana bawan Allah shi sai ya kaskanta kuma kai sai an daga darajarka an gane ko wa man adaha duk wanda ya sauke wannan nauyin bautan da Allah ya daura masa duk wanda ya sauke nauyin bauta da Allah ya daura masa kana minal najihina ya kasance cikin waɗanda sun tsira ba tuhuma la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za ka ji tsoron zuwa lahira ba ba za ka yi bakin cikin abin da ka rasa a duniya ba ana ganewa ko wahiya khairun biyayya ga Allah da bautan Allah khairun alkhairi ne mahdun tsantsan alkhairi kun gane ko ba an ka ga wannan nono kindirmo mai kyau kaji an ce kai wannan ba sarki ko ba tsala ba ne asalin mai kyan ne a ce ga tatacciyar zuma ba sarki to bautan Allah ita ce mahdul khair alkhairin da babu cutarwa a ciki saboda duk abin da za a biya ka da aljanna a cikinta duk abin da za a ce aljanna ne makomarsa to nan abin ko me za ka tara akan hanyar samun shi ba kai asara ba saboda ran da ka isa aljanna komai ya kare sai kuma jin daɗin da babu sauran wani damuwa a ciki jama'a ana ganewa yawwa malam yace la darara fiha babu cuta ko daya a cikin bautan Allah da da'a gare shi kai amma dai yanke magana ƙala jalla wa'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma za alaihim lau amanu billahi wa yawmil akhir me ke kansu inda a ce sun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa anfaqu mimma razaqahumullah kuma sun ciyar daga abin da Allah ɗauke sarki ya azurta su ma'ana inda za ku yi aiki da duk abin da Allah ya ce ku yi neman lahira ku ciyar da duk abin da kuka bada ba ku yi asara ba abin da Allah ya faɗa kenan ba ku san me aljannan ba ne sai ni Allah da na santa nake faɗa mu an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kansa da yayi bayanin aljanna talakan aljanna talaka fitik wanda ya sha da kyar jina-jina ya ci bakar wahala shine wanda za a ce roki duk abin da yake so a lahira ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya gama Allah ya ce a tambayi mala'iku shi kenan ya ce ai shi inda zai samu wannan ai shi kenan sai Allah ya ce ku ce mishi ya manta kaza shi bai san kaza sai ce da kaza din ma ya Allah a ƙara a ƙara a ƙara sai ya gama Allah ya ce ya ku tambaye shi akwai kaza bai faɗa ba bai san shi a ce yana so sai an gama sai Allah ya ce ku bashi idan aka bashi murna sai Allah ya ce ku rubanya masa so goma ku rubanya masa so goma wannan shine talakan yau a 'yan aljanna ƙarshen talaka kenan kai jama'a bari ku ji lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljanna ya kawata ta karanta tafsirin Imam tabari ko Imam al-Qurtubi farkon suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun annab sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya tambayi aljanna da ya gama kawata ta da kansa sai ce mata takallimi yi bayani game da kanki me zaki ce game da kanki ya kika ganki bayanin kanki sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun mu'minai dai kawai sun huta ma'ana bazan abun is beyond explanation ba za iya bayanin sa ba to shine Allah ke faɗi anan to kun ba da kazantaccen duniyar da har pastor mai zagin Allah an bashi me kuka yi ai da za ku san aljanna kai annabi sallallahu alaihi wasallam dai kun sai fi kowa buga misali da jan hankali da ba malami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya zo kan aljanna da ya zo bayaninta a ƙarshe kawai cewa inna fil jannati ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ma la khatara ala qalbi basharin aljanna ku tsaya ku ji a aljanna akwai abin da dangin idan ka bai taba gani ba kowaye kai har a tashi kiyama ba za ka ga ni'ima kamar sa ba labari a gama baka duk labarin wani dangin ni'ima ce kunni bai taba jin me ke aljanna ba ya ce zuciya ma bata taba hararo yanzu misali ana cewa za a yi wani technology nan gaba kaɗan kawai maimakon ki rike kwamfuta dan abu za ki rike kama kullum mota da kin matsa kawai za ta yi kwamfuta ta zo akan iska shu ta zo ta tsaya gaban ki ki danna ki danna ki kira waya ki gama abin da ake ki danna fiw ta koma sama sai sanda za ki neme ta ki saki kiranta kin ga yanzu bai zo ba amma yana nan a tunani ana to aljanna baki isa ma ki irin wannan tunanin ba baki isa kai wannan ba shi yasa Allah madaukin sarki kansa da yazo sai ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan haba malam ko gwamnan jihar garin ku yi wannan magana kai ka san an ji daɗi ballantana Allah walillahi almasalul a'la ko ba haka bane eh ai dai ku lallaba mu je aljannan nan kawai mu ga ya take eh ayi kokari ayi himma kar ai lalaci in Allah ya ce a tsaya kawai ku yakuri ku tsaya mai zagi ya zagi mai kyauta ya kyauta mai rowa ya rowa mai hantara ya hantara mai sharri ya sharri mai badawa ya bayar mai hanawa ya hana oho dai muna nan kan abin da Allah da manzansa suke so in da ka so mu ka so mu a haka in da ka ki mu ka ki mu haka maraba da kai maki akan addini ba mu da matsala da kai amma mu fatan mu shine duka ya amsa a ce an yafe ku zo ku shiga a to an gama ai a ai an gama an fahimta ko yawwa kakkui bakin ciki don kuna da Allah karkui bakin ciki mala yace kullu khairin fil ardi dukkan wani alkhairi a doron kasa yan uwa musulmi fa innahu bi sababi da'ati Allah wa rasulih yana samuwa ne ta sanadiyan biyayya ga Allah da manzansa wallahi ko dukiya kaga ka samu ta saban Allah ba alkhairi bane sai ta zama ma jangon duniya da lahira kaɗan ɗin da za ki samu wurin yi Allah ɗa'a shi ke albarka ba fa tarin abu ne albarka ba albarka da fan yake shi ba ku ga aladu na haihuwa da yawa ba amma sun kai raguna da albarka ne duk arna suna cin rago amma ba kowa ke cin alade ba amma alade bai albarka ba ka ganin garkensu sai ka tafi can mami shi ma a ɓoye a kawon daga unguwar romi wani daga sabon tasha ka tara ka tara su kasa yin garke amma ka jana ku tara yara garken shanu za su wuce kuma shanu na ɗaya take haihuwa a shekara albarka daban yawa daban an gane ku yawwa da haka kada wani duniya tsole muku ido kawai ku bi abin da Allah yake so Allah ka ba mu karfin hali qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce wa man tadabbara al-alam duk wanda ya zurfafa tunani da lura tadabbur shine ka lura da abu da kyau kun fahimta duk wanda ya lura da duniya da kyau wa shurura alwaqi'a kuma mutum ya lura da kyau da irin sharrori da suke faruwa fihi a cikin duniyan nan alima to tunaninka zaka san cewa duk sanda ka kalli duniya da kyau kaga yanda sharri ke faruwa a cikin ta to zaka zo ka samu ilimin cewa anna kullu sharrin fil alam duk wani sharri a duniyan nan sababuhu abinda ke janyo shi mukhalafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke janyo sa wal khuruji an ta'atihi daga ficewa daga yi masa da'a a ai gashi a fili me ya fito daga annabi adam daga aljanna sabawa ne fa asa adamu rabbahu fagawa ko Allah ce qul nahbitu minha jami'a ku sauka kasa ku je da kuna ce ragadan a sama mala yana ce ku sauka ku je ku ji jiki kuma dama sai da Allah ya faɗi dalilin da ke janya ni'imar fala yukhrijanna kuma shaytanu min aljannati sai ce fatashqa karka yadda shaydan ya fitar da ku kai da iyalinka hawwa'u in ka bari ya nasara akan ku fatashqa za kai zaka sha wahala kun ga bai ce fatashqa ya ku biyu ba wanda ke na musulunci namiji ke daukan nauyi yace fatashqa zaka wahala ai ku sai gashi nan an sako din yan sai mun je kasuwa sai mun gwagwarmaya ka je a cinye ma bashi kai rikice a can wani ma har da kotu saboda bai biya kudin haya ba yanzu fa wannan karatun da da aljanna muke cin kayan daɗi ko kiran sallah ba mu sanya ake yi ba ko kiran sallah da ba za mu sanya ake kiran sallah ba ballanta na ai azumi ai kaza ai kaza to amma dai ni'ima ce saboda sakkowan ya sa an raye bautan Allah a ban kasa annabi adam alaihi salam kuma ku sani ba saboda zunubin shi Allah ya saukar da shi ba ku kiyaye wannan ba wai laifin cin itaciya yasa aka saukar da annabi adam ban kasa ba ina fata mun fahimta Allah ya saukar da shi ne don ya zo ya khalifanci a ban kasa a kuma raya a yawaita sujada a doron kasa dan da bai zo ba da ba ya samu bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa an fahimta yawwa to dimmin mala yace duk wanda ya zurfa tunani zai gane dukkan wani sharri yana samuwa ne ta sanadiyar sa'a manzala sallallahu alaihi wasallam yi masa biyayya wa kullu khairin sannan duk wata alkhairi fil alam a duniya fa innahu bi sababi ta'ati llahi wa rasulihi sallallahu alaihi ta'ati rasul sallallahu alaihi wasallam zaka ga tana samuwa ne sanadiyar tsantsar biyayya ga manzala sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika sharru kamar haka nan sharri shi ma yake wal alamu da radadi wal ghammu da bakin ciki allazi yusibul abda wanda yake faruwa da bawa wanda zike jin safi nafsihi a cikin ransa fa inna ma huwa sanu dai yana faruwa ne wannan bi sababi mukhalafatir rasul ta sanadiyan saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa ra alkiyama ma ake tashin wasu makafi ko ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira wallahi wasu suna gani radadau a duniya amma ra alkiyama za ta tashi makafi za su yi karfin halin tambayan Allah za su ya Allah ya aka yi ka tashe mu a yau makafi wa qad kuntu basira alhalin a gidan duniya ina gani sai Allah bai musa musu bace kazalik abin da kuka faɗa haka ne a duniya kuna gani ya kuma ga kuma kafi amma dalilin yau matunsa yau rana ce ta mantawa da ku kazalika a tatka ayatuna ai ayoyinmu sun zo maka an aiko annabi an saukar da littafi in ba ka rayu da annabin lokacin wahayi ba an ta karantar da abin da ya zo da shi kuma kaji an ma baka ji ba laifinka ne ta ya ka iya gane ana sa abinci a baki a ci daɗi ka gane mai ɗaci da mai zaƙi da mai bauri ka san ka je kasuwa ka nemo kuɗi amma baka san da za ka nemo hanyar zuwa aljanna ba baka da uzuri baka da uzuri ba ma Allah uzuri da jahilci kasan yadda za ka nemi kuɗi kasan yadda za ka je kasuwa kasan yadda za ka auri mace kasan yadda za ka sai abu mai zaƙi wanda bai da ɗaci wanda ya nuna ba ɗanye ba ka bambance har ka iya makanka gida kasan za ka iya sirta kanka daga sanyi da zafi sannan ba kai tunanin shi mahalicinka za ka haɗu da shi lafiya ba a wannan ai ba uzuri ba ce a raya ka shekara goma a baka sha har ishirin da wani talatin wani arba'in wani masuttin har sama da haka annan sulasun ya ce duk wanda ya kai shekara 60 an gama masa uzuri a gidan duniya bai da abin da zai iya faɗa ma Allah kawai ya aiki malamin tijjani guruntum Allah ji kansa da rahama ba dan ya mutu ba ya ce ko da kafa ake tafiya lahira an kai shekara 60 ka kusa isa ko da kafa ake zuwa lahira kai shekara 60 kana tafiya to ka kusa isa wannan maganar ta malam ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinariya Allah ya kara masa lafiya gaba ta biyan uwa musulmi malai ce sababu sa'ada gaba ta nawa kenan ta biyu dalilin ko hanyar da ke samar ma mutum da rabauta kun ga wannan hanyar da muke bi da ku ta ce hanyar da ake gina mutane ba a zuwa kawai aitar karatu ba littafi ba aya ba hadisi aita zagin mutane aita hayaniya ba a haka abinda ake bi ka sama mutane littafi ka koya musu da haka za ka shiryar da su a sannu a hankali ba dole ne sai an dur inna rududu ku tafi a hankali ko shekara nawa za a yi mutane su gina akan ilimi da imani an gane ko Allah ya taimake mu mala yace wa min rahmatillahi yana daga cikin rahmar Allah bi ibadihi wanda yake yi ga bayinsa an amarahum bil istijabati lahu Allah ya umarci bayinsa da su amsa masa kiransa liyanalahumul khair domin alkhairi ya cin musu Allah ya umarci bayi duk lokacin da ya ce ai wani abu to su amsa su yi saboda su samu alkhairi domin ka amsa kiran Allah ka samu alkhairi faqala ta yanda Allah madaukakin sarki ya ce istajibu li rabbikum ku amsa kiran ubangijin ku na tauhidi kar ku shirka bid'a sunna kar ku bid'a min qabl an ya'tiya yawmul la maradda lahu min Allah gabanin wani yini yazo muku wanda wannan yinin babu mai mai da shi daga Allah wani yini na nan zuwa daga Allah wanda babu mai iya mai da wannan yini ita ce ranar alkiyama to ku yi kokari ku amsa masa a nan tun yanzu fastajaba almu'minuna li rabbihim wannan ko ya sa mu'minai an gane na biyun ko lambobin na ƙasa fastajaba lahum fastajaba almu'minuna li rabbihim sai mu'minai suka amsa wa ubangijinsu wa aflahu kuma sanadiyan amsawan sai Allah ce sun rabauta idan aka ce falah shine ka samu abin da ranka ke tsananin so a duniya kun gane ko kuma ka kubuta a ce ka riga ka tsira daga abin da kake tsananin jin tsoro ba san ko kun fahimta ba duk duniya kowanne mutum akwai abin da ran shi ya dan fari yana san abin nan ko dai bai same shi bai yana fatan ya samu ko ya samu bai so ya sabuce masa duk dan adam haka ne ko wani kuɗi ne wani kaza ne kowa da irin nashi haka ne ko ba haka ba to akwai kuma abin da mutum ke tsananin jin tsoro bai so a ce ya faru ko wani da an zo an ce ya ji alamar ciwa ce kai ciwon nan fa yanayin shi fa yana nuna kaman kaza ne fa kaga mutum ya tsorata in an je likita zai gwada wani jikinsa har rawa yake da za a auna jininsa kafin ya shiga wurin likita a auna jininsa bayan ya shiga zaka ga jininsa ya hau saboda mai tsoron kar a ce mishi kaza din nan ne to sai in aka ce fala shine ka samu wannan abin da kake tsananin so din wanda kake tsananin tsoron kuma an ce kayi hannun riga da shi ba ma za ku taba haduwa ba to mumini ko ba abin da yafi so dubban kasa da duniya da lahira kamar aljanna babu abin da mumini yafi jin tsoro duniya da lahira kamar wuta to shine ya ce wa aflahu shi yasa ko kiran sallah ke cewa hayya alal fala ko ku zo zuwa ga babban rabo haka ake fassara shi to amma ma'anan alfala tsira daga azaba da samun rahama to shine anan malam yace muminai da suka amsa ma Allah sai suka rabauta Allah ta'ala yace inna inna ma kana qaulal mu'minin sanudai lallai fadin muminai ya kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa liyahkuma bainahum dan ya hukunci a tsakaninsu an yaqulu in dai kana da imani za a ji ne ka ce sami'na wa ata'na ya Allah mun ji kuma mun bi mun yi kauya ko kamar yadda annabi Isma'il yayi da za a yanka shi ko yace ya abati almatu umar abinda Allah ya umurce ka kawai aikata yanka ni ba matsala kun ga bi kauyan Allah ya ce wa ulaika humul muflihun kuma wacannan ka su ne rabautattun bayi a ranar alkiyama Allah ka samu a cikinsu wa bidhalika hayat qulubuhum mala yace da wannan ne yasa zukatansu suka rayu wa ala qadrahum sannan kuma matsayin su ya daukaka idan zuciya ce kyau komai yayi kyau fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub qala subhanahu Allah mai Allah mai tsarki ya ce ya ayu halladina amanu ya kwan dukan imani da Allah istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wurin biyayya gare shi walin rasuli kuma ku amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum a yayin da suka kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai raya ku ku ji dadin rayuwar duniya da lahira alladina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab aunura Allah ce lalunuhiyannakum hayatan tayyiba ko rayuwa mai daɗi in an samu imani Allah ka bamu gaba ta gaba samaratu ta'a kyakkyawa gwaggwaban sakamakon da ake samu idan an yi ma Allah biyayya gaba ta nawa kenan ta uku Allah ya saka muku da alkhairi idan aka ce samara ana nufin ɗan marmari wanda ya nuna kamar nunan nan mangwaro mai kyau wanda ya nuna kuma ya kyau yake daɗin sha to a hausa sai mu ce kyakkyawan sakamako na abba'a wanda ya Allah biyayya malai ce wa man badara ila ta'ati rabbih duk wanda ya gaggawan yi ma ubangijinsa biyayya zadahu hudan Allah zai kara masa shari'a ila hudahu zuwa ga shari'arsa kun ga ku duk ranan duniya muna roƙon Allah shari'a karanci su 17 ne shine ihdinas siratal mustaqim 17 sune da kawai in wajibai in ko mutum na da nafila yana da ƙari a kai to duk wanda ya yi ma'alla gaggawan biyayya ga Allah Allah na ƙara masa shirya a kan shirya imani yana ƙaruwa yana raguwa yana ƙaruwa da ɗa'a yana raguwa da sabon Allah an fahimta yawwa ƙwada subhanahu Allah mai tsarki ya ce wallazina tadau duk waɗanda suka nemi shirya a wurin Allah zadahum hudan Allah zai ƙara musu shiryansu wa atahum taqwahum kuma Allah zai ba su jin tsoron Allah su shi yasa ake daga cikin addu'o'in da ake so ka yawaita Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina kar ku yi wasa da wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda Allah ina roƙonka shari'a ko wat tuqa sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna duk wanda ya kamo ta hanya yana neman ilimi yana koya Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana nema yaltamisu yana nema bai samu ba nema yake sai mutuwa ta riske shi haka a cikin farin ciki zai iya ganin kansa cikin aljannan shehunan malamai ma eh Allah na cika ma mutum da zuciyarsa ne in zuciyar ta dau harama jiki ya amsa to ka gama naka sai kai ta addu'a kuma ka gama naka akwai waɗanda Allah ya tashe su a matsayin shahidai ran alkiyama ko ba su mutu a filin yaƙi ba zuciyan ne da aikin sai kai su wannan matsayi jama'a kun fahimta ko ko shine anan malam shi ma ya kawo mana wannan malam shekul islam ya faɗi wannan ya ce mutum kuma zai ga yana nisantan addini ne gwargwadon yanda bai kusantan Allah Allah ka tsare mu wa man istajaba li rabbih duk wanda ya amsa kiran ubangijinsa kuwa ujiba du'a'ahu za a amsa masa addu'ansa inda za ka amsa ma Allah na shi to zai baka abin da kake nema haka Allah ya fada wai za su halaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina sun tambaye ka game da ni faɗa musu ina kusa da su ujibu da'wata da'i ina amsa kiran mai kira roƙon mai roƙo idza da'ani idan ya roƙe ni to ya za a yi ka amsa shine sai ya faɗa a gaba falyastajibu li su fara amsa mun nawa kira shine sharadin karban nasu sharadin in arba addu'a falyastajibu li su amsa mun nawa ga annabi na nan ga qur'ani nan ga sunna nan ya alakan ku da ita in kun amshe ta to zan amshi addu'an ku in kun watsi da ita to kar ku zarge ni in kun zo kun gaban amsa muku ba jama'a ana ganewa ko to shine anan malai yace qala ta'ala Allah madaukin sarki da kansa yace wa yastajibul ladina amanu kuma Allah yana amsa ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari ai abinda Allah ke nufi da cewa yana amsa ma wanda suka yi imani suka yi aiki nagari shine yujibu du'aahum Allah yana karba musu addu'an su wa yaziduhum min fadlihi kuma yana ƙara musu daga falalansa me ake nufi da yana ƙara musu daga falalansa shine bal wa ahabbahu Allah wa rahimahu wa adkhalahu aljanna Allahu akbar wa yaziduhum min fadlihi Allah na ƙara ma wanda ya amsa ma kiransa daga falalansa ma'anarsa shine ahabbahu Allah Allah zai so mutum kun san ko duk wanda Allah ya so shi wallahi ko bata mishi rai kai ka shiga uku ko mutum bai shiga wuta ba sai ta asarar duniya kana ganin motanka taya ta sace ba dalili to ka yi a hankali ba ka cutar da wani mai imani ba yana faruwa annan sulasun ya ce allah ya fada cikin hadisul kudusi man adani waliyan faƙad azantuhu bil harb duk wanda ya fada da wanda nake so to ni allah na raba mishi goron yaƙin yaƙi tsakanina da shi an gane to allah zai so mutum wa rahimahu kuma allah zai masa rahama ranar haɗuwansu allah ka sa muna ciki wa adkhalahu aljanna sannan kololon al'amari Allah zai shigar da shi aljanna qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce lilladhina stajabu li rabbihimul husna waɗanda suka amsa ma ubangijinsu suna da mafi kyawu shine alhusna walillahi alasma'u alhusna kun tuna ko to anan alhusna mala yace ma'anarsa aljanna duk wanda ya amsa ma Allah yana da aljanna gaba ta gaba ita ce ta nawa kun tabbata to mu je istijabatul rusuli alaihimus salam li rabbihim kun ga wannan amsa kiran da ake magana na da'a ga Allah ba mu kadai fararen hula ba manzanni ma suna amsa kira na ubangijinsu ashe duk wanda yi amsa kiran Allah a yau yayi koyi da manzanni malai cewa rusulu alaihimus salam manzanni Allah ya aminci a kansu badaru ilal iz'ani wa taslim sun badaru sun yi gaggawa ilal iz'an zuwa ga kankan da kai wa taslim da miƙa wuya ga Allah qala Allahu li khalilihi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya faɗa ga badadayinsa masoyinsa Annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ce da shi aslim ya kai Ibrahim mai kauya ka bini ni Allah qala sai Annabi Ibrahim ya nuna shi gamji ne dan kwarai nan take ce aslamtu li rabbil alamin kun ga bai ce kawai aslamtu ba bai ce kawai na miƙa wuya ba ina sai dai kan ba Allah alaman sonsa ga Allah su ce ta gaskiya kuma wannan ita ce batirin da ke cajin ka zuwa aljanna ba nan take annabi ibrahim ya ce aslamtu na miƙa wuya kai ba fa haka ba kadai ga kirari ma li rabbil alamin ga ubangijin talikai ai ka cancanci hakan in ma da abin da ya fi haka Allah umurce ni nayi kenan kaga ko wanda ya ma Allah haka ai zai ga karamci ko dan adam kai ma irin wannan in ya san halarci ba ne barka haka ba eh to ina ga kuma kai ma Allah wanda shine yake da khaza'inus samawati wal ard taskan sama da ƙasa na arzikin duniya da lahira suna hannunsu Allah ka taimake mu wa amarahu bi dhabh ibnihi kuma Allah ya umarci annabi Ibrahim da ya yanka ɗansa biyadihi da hannunsa fatallahu lil jabin li li li lidabhihi haka ne ko Allah umarce sa bi zabhi ibnihi da yanka ɗansa biyadihi da hannunsa Allah na faɗa masa hakan nan ai kawai sai aka ga annabi Ibrahim fatallahu lil jabin sai kawai gashi ya kifa ya kifa ɗan nasa ya kifa ƙeyansa li zabhihi zai yanka shi an ce ka miƙa wuya miƙa wuya aka ce yanka ɗanka kafin ma ya ce yaushe kawai sai gashi ya danna ɗan zai yanka da kansa an fahimta ƙarshen imani kenan wabnuhu ismail alaihi salam da ɗansa annabi ismail aminci allah ya tabbata a gare shi ƙwada lahu kun ga ɗan shi ma ɗan ɗan gidan imani ne uban an ce mai ƙauya ya mai ƙauya yanka ɗanka kafin ya ce yaushe da rana ko da safe ko ya ake kawai ya sayin da ake yankaninta ne don na ɗan zai yanka shi kuma ɗan fa a ai imanin na gaske ne ga nan sai ce ya abatif alma tu'mar ya babana yi abinda Allah ya ce karka bata lokaci karka bata lokaci Allah ya ce ka yanka ni yanka ni aljanna za mu hadu kun ga imani kun ga imani ko to Allah bai barin mu'mine sai ya raba mai imani da marashi ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamida alkhabitha min at-tayyib a wani da ce wala nablu wannakum hatta na alamal mujahidi na minkum wasabiri na wala blu akhbarakum kun gane amma a ƙarshe me ya faru Allah ya faɗa ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya lalle ka gaskata magana ba ƙarya bane imanin ka na gaske ne ka jira ran haɗuwar mu mu kuma zaka ga karamci dan sai ce ya abati alma tu'mar ya kai mahaifina aikata abinda Allah ya umurce ka satajiduni raina bai so ba da san raina na faɗi kai haka ba amma kuma kayi ni dinnan satajiduni zaka tarda ni insha Allah Allah ya ga dama mina sabirin cikin masu hakuri ba zan saka saba ma Allah ba wa Musa haka annabi Musa alaihi salam sara'a ya yi gaggawa ko li'irda'i rabbihi wurin ganin ya ga ya yarda da ubangijinsa annabi musa yi gaggawa ya ga ya yarda da ubangijinsa wa qala haka muka ji annabi musa ya faɗa cikin suratu taha ya ce wa ajiltu ilaika rabbi litarda ya allah ne gaggawan zuwa gare ka don ka yadda kusan jarabawan da annabi musa ya gani in an kasa ta gida ɗari aka jeho kashi ɗaya duniya ƙarshen ta kila duk sai mun yi ridda gaban fir'auna ka da ake feke mutum a yanka shi fata-fata malam ai bandan mutum da jini a yanzu wani zai ce wallah ai dama sun cika zafi mu addinin ba mu ɗauke shi da zafi ba kawai mun bi ka fir'auna yanzu ta bi kuma ga dukiya a hannu ko ba tsangwama aka zo da dukiya mutane ridda za su yi ridda za su yi amma annabi Musa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi ne gaggawan zuwa gare ka ya Allah litarda kuma ba dan komai sai dan ka yadda ya Allah wa akhadha Allahu mithaqan nabiyyin kai ba wai annabi ibrahim da musa ba kadai malam ku gane hikimarsa ya kawo annabi ibrahim da musa saboda su suka fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi isa kun gane ko duk wanda zai ma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam so ya kusanto maka da bayan duniya ya kawo ta wannan zamanin to zai dauko maka annabi ibrahim ne farko saboda haddansa sai da ya sa mu suna ce sunan babana annabi ibrahim millata abikum ibrahim haka Allah ya faɗa ko khalilullah kamar takaza Allah ibrahim khalila haka to haka nan annabi Musa za a kawo maka shi saboda similarity kamanceceniyan al'umma irin mutanen da kowane annabi ya rayu da su babu mutanen da suka yi kama sosai a ɗabi'unsu da irin mutanen zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi Musa sun fi kowane annabi mutanen shi sun fi mutanen kowane annabi shige da ɗabi'a irin ta mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ta kawo shi wa fil kitabi Musa sai da aka zo izu 60 na ƙarshe na ƙasa aka ce sufi Ibrahima wa Musa kun ma ji Ibrahima wa Musa ban sako kuna ganewa ba to shi yasa anan sai kawo mana su amma wannan baya nufin ba za a taɓo sauran annabawa da manzanni ba shine sai ya ce ai gaba ɗayan annabawa ma Allah ya rike alkawari da su in bu'isa fihim nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kun ga an zo karshen kenan yanzu an zo kan shayabu ko gagaraba dau kenan annab sallallahu alaihi wasallam malai ya ce in wa akhadha allahu mithaqan nabiyyin allah ya rike alkawari da annabawa menene alkawarin in bu'isa fihim nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam in dai suna raye duk annabin da Allah zai aiko shi sai ya faɗa mishi in dai kana raye aka aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sharaɗi ne an yu'minu bihi su yi imani da shi su yadda da shi wayan suruhu kuma su taimake shi kun gane faƙalu kuma annaba da manzannin nan suka ce aqrarna mun tabbatar da wannan ba za mu saba ba wa qala li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun fa'anzir tashi kai gargaɗi mutane su tauhidi kar su shirka fa kharaja ila nasi sai aka ganshi ya fita ya tafi wurin mutane da'iyan lahum yana mai kiran su ila tauhidi zuwa su kadaita Allah da bauta wa qala lahu kuma Allah ta'ala ce masa qumil layla illa qalila ka tashi kai sallah a cikin dare face dan kaɗan kai sallan dare da yawa faƙama sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah hatta tafattarat qadamahu har sai da kafafuwarsa suka tsatsage wannan shine ruwayan na na Aisha tace na ga yana sallan dare sai da kafansa suka tsatsage na na Hafsa tace ni kuma na ga yana sallah a daki na sai da kafafuwarsa suka kumbura suntum saboda sallan dare to sai mu takaita anan insha Allah za mu tashi anan gaba ta nawa nana kun tabbata to insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba ko na nawa ne an kirga to ka a zuwa samu sabanin malamai ranar to insha Allah sai ran talata mai zuwa ko in Allah ya kai mu insha Allah amin ina da tafiye-tafiye ne da mun sa wasu ranaku amma kan samu ku ranar da zan zo ban zo ba ba daɗi an gane ran talata sai mu ɗora ko kuwa insha Allah talatan yayi in Allah yadda mu sa talata in mun zo talatan kila mu haɗa da laraba a wancan satin amma dai yanzu talata insha Allah ina fata asusun mu na marayu ana na ana bi ko ko an ɗanyi nisa to a tunatar da mutane ko Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh